الله ربنا غير محمد ولا لنجري ما أروم لأحمد فأفضل خلق الله صبر محمد وأكرمهم نبتا وسيرا وماتنا وأحسنهم خلقا وخلقا ومشيخا وأكرمهم دوما وأنجا وأجودا وأجعل خلق الله جسما ونفسا وأبيضهم حيا وميتا وأبيدا وأنعم في الدنيا ونفرا وإنه شبيب الورى والكل للخوف أرعدا وكل فريق قال نفسي وأمتي يقول ويتلوها بلا ومحمدا وأين خليل الله أين خليله حبيبي حبيب الله يموت ونجدا وأين سبيل الله والروح روح وأول تعالى جبريل تجمدا وعدوك خير الرجل خير خلقه عليك صلاة الله أفضل من هدى عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليم يقولان للهدى عليك صلاة الله ثم سلامه ويبقى شخصا قبل أن تلزل الندى بقولة وانا فلا رسل ذكري ومن مداراتي وهدي توكلا أسامره ليلي وقد حال دونه معاني وأدري فجبدا ثم بلبدا أدير بي منه له مترنما سرينا ولدهم قد أضاء فظلمدا بروني على روحي وجسمي وليسني بجسمي في روحي أتيت محمدا وأدعو تعالى جبريل ببيته أبلغه تسليم قوم خلاعدا أنال مرامي فوق ما كنت عاملا إلى برسل الهادي الذي كل عرشنا عليك صلاة الله ثم سلامه لتقبل بنيادي وتوبي مسجدا عليك صلاة الله ثم سلامه لترفع من يولي بنا هو تسجدا وياوي له الكل مساجد هذه من المحدثات السوء للذكر سلمدا وتجمع فيه الخير والعلم والتقى إلى أبد الآباد لم يلقم الهدى يسير بنا دعوى تقدم دائما بدين ودنيا بارئ السر مفردا عليك صلاة الله ثم سلامه مدينة تبقى معك للأمن والهدى عليك صلاة الله ثم سلامه وآل مسالم كلهم ليوم اهتدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله رب الناس خيرا محمدا وآله كثير ما أرهم لأحمد قال مولانا وشيخنا وقدوتنا وإمامنا ومسلمنا إلى الله ولا شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه جزا الله Allah ya yi babban sakamako rabbun nasi ubangijin mutane ya yi sakamakon kairan da dukkan alkhairi Muhammadan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ya yi da shi ban sani ba ma arunu abin da nake nema ni Ahmad ga Ahmad na same shi ko ko same shi ba ko an da sadaka lillahi turran Muhammadun wa karamuhum nabtan wa tiran wa majida wa azanhum halqan wa khulqan wa mantika wa karamuhum tawban wa anda wa ajwada wa alahu khalqi lillahi jisman wa qalbatan wa ajiyahum hayyan wa maitan wa amilada ba akbaru khalqi lillahi duka duka sai ka ga wani bikin da duka halittar Allah gaba ɗaya kuma ran gaba ɗaya su Muhammadu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akramu manzala shine mafi karamin sunan a wata rai ba ta kai mai rai mai daraja irin darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiya a wajen surkai ma babu surkai irin surkan manzon Allah kowanne ya bawa kowanne suka bashi ga mafiya a wajen asali ma babu asali asalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasanun manzala shi wani kyawu halkan a wajen dukkan halitta gaba daya wa kulkan wajen kyawawan ɗabi'o'i wa za ku yi manzo Allah wa mantikan a wajen iya magana ko magana mai daɗi ko magana ta gaskiya za ku zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa akramu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi mafi karamin halitta gaba daya kauna a wajen dangi wa'anda mafi daɗi wa ajiwa daɗi ne mafi baiwa ga hadi sallallahu alaihi wasallam wa ta'aru kalmin lahi mafi tsakin halittar Allah gaba ɗaya jisman a wajen kyau a wajen iya jiki wa malfasa a wajen iya sa riga wa iya bugun shi ne mafi daɗi da rare hayya lokacin yana da ƙarshen ya wuce ta guri bayan awa biyu an bugun za a ji manzo Allah ya buga gurin kuma yi ta haka nan bayan ya rasu ma ƙanshi ne da shi kamar yadda sai na abubakar yake in ta hanyar mamayidan ya rasu da Allah sallallahu alaihi wa sallam wa amina manzo Allah shi ne kowa iya kwaro fa'idoji da yawa wa mutu dunya wa uwa wa innahu nabiyyul wara wa lil qawmi al adam ma'ana wa arham manzo Allah shi ne mafi jin kai a duniya a duniya gaba ɗaya wa dubura da lahira ma gaba ɗaya wa innahu cewa shi ne bi'ul wara shi ne mai ke dukkan jami'ai gaba ɗaya wal kullu al'adun kowa al'ada yana cikin tsoro ne da kawai na tsoro yana cikin majakata كل ولي قال نفسي وامتي يقول ويبدو حامدا da ومحمدا kullu bari kowane kubutacce rana da kiyama kuma annabawa kenan kana nafsi a wannan rana ko annabawa ba su kansu ta kansu suke kowa da ka tantance ce nafsi nafsi nafsi nafsi wa ummati yaqulu rasulullah shi ko annabi Muhammad yana cewa ummati ummati ya Allah ummati ummati ya Allah waye da yana kusanta ga zatin ubangiji hali yana mai wani irin yabo ga Allah wa Muhammadan hali kasance wanda mai jira ga Allah واين خليل الله اين خليله حبيبي حبيب الله محل wa ولدنا aina khalilullahi a wannan lokacin ina wa ne magana a cikin Ibrahim khalilullahi ya yi shiru shi ma wa aina khaliluhu wa ne daraja annabi Musa ga abokin zancan Allah a wannan ranar habibi masoyina habibullahi shine masoyin Allah mu irgada shine mai bada baiwa a ilwara shi ne mai bawa dukkan dalibai aljada baiwa واين سبيل الله والروح روحه وقلنا لها شبيه da aina تكملا sabiyun layi wai na tsarkakakken nan mai tsarkin na ruhu wa shi ne ainihin annabi adam kenan wa ruhu ina maganar ma annabi isa take ruhu shi ne ruhin allah wa kalimatu alqaha ya maryama wa afdalu dukkan su mabibicin su daha shi ne tsaye alhaji biyu ba jimin dangi ta zafudan a wajen dacewa da karɓar ramar allah da cutar allah وادعوك خير الرسل سيد قلبه عليك صلاة الله أول من هدى وأدعوك إن ربك خير الرسل يا إيان بك منزلي سيد قلبه كو سيد قلبه يا شكرا بك حديث الله كباتايا صلاة الله إذا أمنت الله إذا فتك ريكا يا أبو بلا من هدا يا إيان من بشيء دفاين الله يدوك الله عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليم يقولان للهدى صلاة الله دا أمس الله تفتح عليك يا رسول الله صلاة صلاة لي وتسليم جميعها يقوداني سزا سجام جرين وداي دوا شريعة عليك صلاة الله ثم سلامه ويبوك جرزا قبل أن تجد الندى صلاة الله دا أمس الله تفتح عليك يا رسول الله ويبوك إنا سنك يا رسول الله shakka wani a matsayin kasancewa ka kawai kai jiki ne tsarkakacce kawai ina saka abu da an mujizilan na da in gabanin ma ba kai baiwa ba saboda kanka ina saka قل وانا قد علمت لذهني وقدنا مجالاتي وهو في توكلا
wannan da dare a laifin rizikirhi na ainihin na hannun yana barci saboda an mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke kaura a garin kaura wa kadin na majarati makota na kowa yana shigar barci yana ta munshari wa hubbi duka soyayya ta ga manzon Allah da wakko da ya hura wutar beke yana ta rurawa
قابلوا ليلي وقد حال دونه مرامل عدوي قد فدا ثم قد فدا Saminu sai ga ina zance ce da manzon Allah ina yi da wa kada ana nuna hun ma'anu alhalin tsakanin ni da shi ba akwai wawayen jeji a duri sai ga shi na yanke su da sirri farfadan wawan jeji na yanke sun ma farfadan sai ga wai wawan jeji na yanke ni ahmada sai ga ni ga ahmadu muna tare Adilu, sai ga nan na tashi kamar sun so ku yi da manzon Allah min mu daga gare shi da hu gare shi. Muka randima, ina mai rera waka gare shi. Da raina, mun yi tafiya wa na dumun, tun da wato kamar duba da na dumun, tun daga lokacin da tauraro ya biya bayyana, kada a ba a sai ga hasken manzon Allah ya yi wa ya bayyana gare ni. Wannan tafiya duk da kuka ji na yi bar da ruhi da ruhi na ne, cikin yana can a kwance a duniya kaulaka. La ruhi bi wani tumi ba da jikin da ruhin ne ba a'a ruhin ne kawai ya tafi wajen manzon Allah. Wannan tafiya bi tumi ina ma da jikin da ruhin ka je wajen manzon Allah fi turi a gidan dabbina a raina a sai a rayuwa ta ga duka manzon Allah irin yadda ya rayu a sai su Muhammadin na jewa Muhammadu ina ma haka abin yadda gaba daya. wani guda a sahar hajjiniya idan yin wajiya a wajen ziyara ga ni ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi baiti a gidansa kuma liruhu in rika fitan masa da sulima kauri in ce wani kaza na gaishe ka wani kaza na gaishe ka wani kaza na gaishe ka an kula hada waɗannan mutane da suka shirya saboda darajar manzon Allah anadu marami sai in samu dukkan abin buri na ko kama ma kun to amila gurbi shi abin da yake buri a cikin rayuwa da ma sai ka gana sani idan dinku idan na tashi da hali zuwa ga hali annabi a sarar kulla wannan da ya shirye da dukkan halitta gaba daya عليك صلاة الله ثم سلامه لتنبع بنياني وتبقي مسجدا salatin Allah da hannun Allah sabar da mazala sallallahu alaihi wasallam ita ka bada buniyani ginin nan da nake yin sa na gari na kato kamfani ne na kace shi wato bikini da wanzar da shi masjidin ya zama masallaci عليك صلاة الله ثم سلامه لترفع من يؤذي بنا وتسجدا salatin Allah da hannun Allah ya tabbata a gare ka a gare ka ya rasulullahi man yuli binahu duk wanda ya zama da shi aka taimaka aka gina wannan masallaci nawa ya karba ka ɗaukaka shi wata tsira ka ba shi arzikin lahira Amin. Suka sun ba da ainihin wato wannan abin da aka gabarwa da daka aka gabarwa ana ta gina ana ta kaiwa ana gina masallaci ne iyayen Allah ya saka musu a bai وياوله كل المساجد وبه من المهدثات السوء بذكر سرمدا ويعوينه ويعوينه كل مساجد درجojin dukkan wani masallaci da da tattaro da dawo dukkan masallaci na gaba daya wani ka ka kiyaye masallaci na mina da mu da sati wato daga dukkan abubuwa na ne bid'a a kuma mummuna wato sarmadan masallaci ne masallaci na ya zama lizzikiri saboda zikirin Allah ne kawai kada wani abu na bid'a ya zo a masallaci na وظلمه فيه الخير والعلم والتقى إلى أبد الآباد لم يلهم العدا wannan jama'u fi ya khaira ai ta tara ayyukan alkhairi a cikin wannan masallaci wa ilmin ilimi wa tsari tsoron Allah ila abadin abadi har zuwa abadan din abadaddu lam yalqa mal adad kada masallaci na ya gaba da wani dan sa'a da kuma wani shishigi ko wani wani wani kungiya da ta fada mun addini na a masallaci na kada Allah ya kawo wannan a masallaci na يدين جنانا وتقسم دائما دين ودنيا ما من السر مفردا yasiru bina na hawa takaddumi shi wannan masallacin ya fi tafiya da kuna hawa takaddumi gurbushin ci gaba da'ima har abada da dinin a cikin harka addini a kai a cikin masallacin nan nawa wa duniya in wani ma abu ne na conference babbar za a yi bahirin bahirin sirri mai girman kuma sirri mu kula da masallaci na ya zama kadanci ai ba cikin masallacin nan lokacin da muka je da mai martaba ta ke Kano a wannan masallacin a cikin farfaje masallacin aka ya gani taro na addini da gane martaba ga 'ya'yan shehu ga sharifan nan ga mutane masoya aka haɗu a wannan masallaci aka yi majalisi aka kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a wannan lokaci kuma bayan nan kashe gari a ce a cikin masallacin a can sama wannan duk girman masallacin gaba ɗaya ake sama gaba ɗaya hall ne shehu ya gina na yin taro na majalisin duniya gaba ɗaya aka je can aka yi taro aka yi walima shi ma ka gari a wannan guri mai albarka saboda haka ya tare duniya ya tare lahira masallacin shehu ibrahim gaba ɗaya عليك صلاة الله ثم سلامه مدينة تركها ما قال الأمر والهدى ولكن الله هذا أمرك الله أن تقول عليك يا رسول الله مدينة مدينة كولا تبقى توازم أقل الأمر إذا تهيك هيك فتر زمان لا ديا أتكين الدنيا كباديا والهدى لشريعة عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب كل امرئ مقتدى ولكن الله هذا أمرك الله أن تقول عليك يا رسول الله وأن آل بآل آيات وصابي بسلامتك كلهم ذكر ما أن صحابات الآل آيات مقتدى أبا مقول لي غريني
دليل نبي قائد وهو مرشدي وأسعى لأمر الدين غير محسدي كما عن الدين العجيب بكلكلي ويا ويا قرن دي بتايل الجلمدي لسائل سؤال المثل ردا لنارهم وويل لمن ناوى رقيب المرصدي يروني لمن العاجبي وذكري رجيت به عن غيره وهو مسندي لروني قديم المنى من الذي على به جنة البراء بغيب ومشهد دعاهم إلى أهل الكتاب فمن برا بدا السيف قد يهدي به كل مرتدي دلالات صدق قد تبدد بقوله وبالخير والخلق العظيم فقد قدير شريعته آياته وسهامه ومسره من بعد أفضل مولدي لك طائفا في البر والعدل والوفاء وما فيه مذموم وما فيه من دليل وما ظلم العالي ولا مال ناطقا وما جاء بالفحشاء مدى الدار السنجدي فأفضل خلق الله حقا محمد وآمل كل الرسل في اليوم والبديل عليه صلاة الله ثم سلامه وللفخر في ذكر الحبيب محمد عليه صلاة الله ثم سلامه مليء قبر الذي كل صرفه عليه صلاة الله ثم سلامه أجرني أجرني مصطفى يا منجدي عليه صلاة الله ثم سلامه أجرني يا طه لغيري لمقصدي عليه صلاة الله ثم سلامه وعلي وسلم كلهم خير مرشدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دليل نبي قائد وهو مرشدي وأسأل رب الدين غير مهددي قال مولانا وشيخنا وقدوتنا وإمامنا مرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه يجي دليلي من حجة كان دليلنا النبي شيء النبي صلى الله عليه وسلم قائدي ميجانا وهو مرشدي شيء مشي يدني wasa ina tawaliya ta duk gaba ɗaya da rabi da dini saboda ɗaukaka wannan addini gairu muhaddari ba wanda ya ce mun wani kuri a duniya sai na kai sakon Allah yadda na ɗauko shi جمعت عن الدين الحديث بكالكلي ويا ويا قرني في ندار لجلمدي na fatu an da fatu na ikijewa na ikije an dini alimi ga wannan addini wanda yake ba hanifi na ije masa dukkan mugun abu da ake nufin karshe na mulkin mallaka na sha'anin sharrin turawa gaba ɗaya da kuma ainihin yahudawa da dai da dai masu masu neman su cuci addini na ije dikarkani da sirrin da yake cikin kirkina wa ya wai a ƙarni sirka tabbata ga dukkan wani ƙaho wa fi layi da yake so ya tuka dijiyar wani ga wannan wannan katafaren wata mai girma shi ne sai Ibrahim جزاء سالم ترد لنادهم وويل لمن ناوى الركيب بمرسله da ta yi Ibrahim magani wato da fitofin nan na ma'a za su ma kirki gaba daya da wadda dukkan da amai da ya kari na da yin da kirgin su duk abin da suke nufi za su fita addinin musulunci Allah ya karya su ya mai da abin ainihin gare su addinin musulunci ya ci gaba wa wailun liman nawar raqiba sun ta tabbata ga wanda yake yiya da wanda yake mai mai dafan halitta bi masalin a madakata wai wan alama ta tabbata gare shi wai ubangiji fa shine mai mai dakata duk wanda yake zaluncin bayan Allah to alama ta tabbata ga wanda ya zama aikinsa wato Allah yana sauraron sa دعوني لمدح الله جميع وذكره غنيت به عن غيري ومنهجي da wani ni ku kyale ni mutanen duniya da mani da hasili in zama mai yabo ga ba su mun dangi wa zikirin in ta fatan manzon Allah gari su bi na wadatu da manzon Allah in an gaini ni ga waninsa wa huwa musnadi manzon Allah shine madogara ta دروني قديم المنهمين الذي ألا به الملة البراء بغيب ومشهد Sarauni duk mutanen duniya gaba ɗaya sun sani cewa ni kadimar muhammin na adimi ne na muhammin na sunaye daga cikin sunayen manzon Allah. Allazi ala bi ilmin labul barra'u wanda wannan a addini madaukaki ya ɗaukaka da shi sallallahu alaihi wa sallam bi gaibi a koyi wa mashhadin jami'i دعاهم إلى هذا الكتاب فمن بغى فذا الزيب قد يأتي به كل مبتدئ da'awu magana sallallahu alaihi wasallam ya kira dukkan malaka ila hadiyar kitabi zuwa shirya na ta littafin Allah wa man baga wanda bi yayi shi shishigi ya ci sallama wa manzon Allah ba da saibu shi wannan a kafofi hadiya hadin kullum mutane shine mai shiryar da wanda ya ta'adda لا لا تدرك قد تبتل بقوله وبالفعل والخلق العليم وبالبديل ina na jirgin wato shiryarwa da gaskiya ta tafi daga manzon Allah kan tabbatar da bayyana daga manzon Allah bi kawai da manzon da maganganun manzon Allah wa bil fi'li haka nan sun bayyana da ayyukan manzon Allah wa qur'il azim haka nan tabi'o'in manzon Allah fakat hakika hadisin ke zo شريعته آياته وسعته وانصره من بعد هذا المولد shari'atu shari'a mazala ta isa ta kai ko ila ayatu ayoyin mazala sun tare da duniya gaba daya wa kamu sahabban gaba sun kai dukkan matsayin sahabbai a duniya gaba daya wa musuru da wani irin asali wanda yake kyakkyawa min ba'di a fadalin maulidi bayan wani wata mahaifa mai girma da wani mai tafi da kawai ta ce makka مشى فائدا في البر والعدل والوفاء وما به مذموم وما به na من ta fa'ika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faruwa ya tashi ne fa'ika da tsere wa kowa da jiri a cikin Allah wal adli da adalci wal wafa da cika alƙawari wa ma fi mazmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin abin zargi ba wa ma fi min dadin bai taɓa yin warki ba ma yana cewa la ana min dadin wala dadin ni ba a warki a halice ba warki ma bai san ni ba وما ظلم الهادي وما مالنا بكم وما جاء بالوعد مدى دارسه kama zama kama zama da hadi hadi mai suna hadi sallallahu alaihi wa sallam bai taba yin zalunci ba tun da yake wala mana manzala bai taba yin karya ba na ika a wajen kurkin sallallahu alaihi wa sallam wa ma ja a duba shani manzala bai taba zuwa da alfasha ba ko kafan ruwa ba ne ba ba madadari wato matukar zamani sun jini shugabana وأول خلق الله حقا محمد وعمل كل الرزق باليوم والقدير suka suka suka suka suka suka suka ba ku zama karfin layi kuma da shi duka malikar Allah hakan da gaskiya Muhammadun shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amaru kulli rusuli shine mafi yaba a dukkan manzanni gaba daya bil yawmi a yau da jiya wal gani da gobe عليه صلاة الله ثم سلامه فللفضل بذكر الحبيب محمد bayanin Allah ya mutum Allah da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fare fakal alfahari wallahi ya tabbata gare ni sai zikir habibi a cikin ambaton wannan masoyi mu محمد بسنة محمد عليه صلاة الله ثم سلامه مجيء بمر يدري كل سفر صلاة الله دامة الله صدق رمضان الله صلى الله عليه وسلم تجي مجيئة وتواقعتا وتميزنا رمضان الله تمر وغير جيئة ينزلي وتتكي ولاك كل سرحل duk wata gaskiya mai tsarin tsiya ba ta kai girman darajar dutse na da manzon Allah ba.
عليه صلاة الله ثم سلامه أجرني أجرني ما تبع ومجدي Salat Allah, da amincin Allah, ka fi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ajirni ka taimake ni, ajirni ka taimake ni Mustapha ya, ya zaɓaɓɓen Allah a wajena, wa ubangiji ya mai taimako na.
عليه صلاة الله ثم سلامه أجرني يا داها بنيل مقصدي Salat Allah, da amincin Allah, zaɓaɓɓen a gare ka ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ajirni ya, ka taimake ni daga dukkan azaba ya ɗara, ya mai suna ɗaye, binaili maƙsadi, ka bani duk abin da nake nema a wurinka saboda Allah.
عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وسلم كلهم غير مرشدين لكن الله دام من الله استفتك من الله صلى الله عليه وسلم وآله تعالى عند وصابه بثلاثات كلهم ذكر نزل خير مرسله هو الذي يملي شريعة بين الله يسوع الله حرب الهاي
هدى المنى منا معجب أسرعه لشيء من الأشياء سواه وحلقه رسول سماه صادق ليس ناطقا بشيء سواه عن الإله ويهلك فحق يمين ما سواه مشقق ومعتبر تأجيل والدار يكشف فمن الاسم العالي يروم قيادتي وذاك المعنى وأنت وأقلب فلما أنت تغييرا ولست مبدلا فمن أبو خير الهاشمي لست أذهب وناد سبيلي وارغ لمن اهتدى وقد خاب من يبكي بزاجي ويطلب على السلف الأعلى برضوان ربهم وقد كرسوا ذات الأدين وعظموا وليس لهم شيء سوى قبر أحمد وليس لنا بلها وزياء وأكبر على ما درجنا لا ملام فكلنا عليه اختيار كيف ينهو ويذهب أنا بدأت أني أحب محمدا وأرغب كفرانا كدار تلهب أعب إلي من وليدي ووالدي ونفسي وآلي بل أعمالي فيوسف ويقول ذات الله حقا وإنني على يد إيماني وناجي مهذب وإما كان الأقوام حقا وإنني أغادر بالعاجل أنيل وأدرب وربي ورب الله حقا فلم أجد لدليل جبار أتى يتقلب فلم أجد مخلوقا ولست بحامل بشرط سوى نفسي لربي يخلق وقومي لدى باب المهيمن كائما وقدري إليه لا لملك معجب غنيت به يكفي لقبري وفاقتي يلين الخواتيم ومغناي يقسم ويلهي بعيدا والمنال يميله وأولى الخير لي ومن قد يرتب صلاة وتسليم على خير حاجب مع الآل ثم من كان يصحب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ودلنا منا موجب لسعاده لسير من الأشياء وهو أركب قال مولانا وشيخنا وقدوتنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ السنة شيخ إبراهيم نصر رضي الله تعالى عنه يأتي هدى محمدنا شريعنا كم محمدنا أبن زادي موجب شيني وصحب لفقاية لست أعجب لشيء من الأشياء سواه إيمانا قايدا da wani abu daga abubuwa na bidiyoyi in ba sunnar manzon Allah ba wala argabu bana faɗi yin komai sai sunnar manzon Allah saboda haka sai Ibrahim a wannan babi Radiyallahu anhu.
a matsayin biyayya daga manzon Allah kuma tsananin rufa ta da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma wasu da awakewa su sufaye ba ba ahadu sunna bane yake cewa su sufaye musamman matafiyarsa shi ba su da wani abu da yake riko da shi bayan alkur'ani da suna annabi muhammad saboda haka rayuwar manzon Allah da aikin manzon Allah da faɗar manzon Allah da fakartawar manzon Allah da tsirar manzon Allah da komai na manzon Allah shi shi ne ɗabi'a ta shi ne rayuwar ta shi ne kuma abin da yake tafi a kansa daga shi daga manzon Allah sai sahabban manzon Allah da suka manzon Allah sau da kafa bayan sahabban manzon Allah sai kuma waɗannan mazhabobi waɗanda suka ginu su ma akan sunnar manzon Allah da Qur'ani to waɗannan su ne abin da su ma shehi Ibrahim yake kai shi ne abin da ya faɗa a cikin ana masaniya da gaba ɗaya rabin da ta'ala wa rasulun shi manzo ne sumahu sifar manzo Allah sadiqun mai tsananin gaskiya ne laisa hadikum bi shay'in siwa hayyin ilahi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya magana da komai sai wahayin Allah tabaraka wa ta'ala wa yurimu kuma baya bayani sai wahayin sai wahayin Allah ma'ana alqur'ani wahayin Allah ne to kuma dukkan hadisan manzon Allah da maganganun manzon Allah da ayyukan manzon Allah su ma dukkan su wahayin Allah ne daga Allah zuwa ga manzon Allah saboda innahu la yantiqu an anil hawa in huwa illa wahyuha saboda haka da fi'lin manzon Allah da faɗar manzan Allah da aikin da manzan Allah ya yi dukkan su wa'ayi ne gaba ɗayansu tare da Qur'ani illa iyaka shi Qur'ani bambancin su da da da sunnar manzan Allah shi da lafazin da ma'anar gaba ɗaya daga Allah suke gaba ɗaya amma ku shi kuwa aikin manzan Allah da yake yi kwaikwayon wahayin abin da Allah yake yi ne shi ne mai aikatawa kawai shi aiki ne nasa a wajen wannan sanin ya bayyana ya zama wahayin Allah ne to ko abin da za a bayyana kenan وحق يديهم ما سواه مشفق ومولى بالكافي فوتا يجب yake fa hakkun duk abin da ya zo daga manzon Allah gaskiya ne wahayi ne yaqinin kuma yaqini ne duk abin da aka ce manzon Allah ne ya faɗe shi bayan alqur'ani to wannan abin yaqini ne ma turahu duk abin da ba magana manzon Allah ba ba aikin manzon Allah ba tunani ne na wani ko bincike ko fikihu ko wani abu to wannan mushakkakun akwai kubanzo zanniyin surutu ne ba ka iya surutu ba ne wa mutaminin da ake ko hukkara wato da hakikin su a ce daidai ake akan shari'a akan wannan abun akwai ihtimali akwai zato a ciki ko yayi ko bai yi ba yutubu yana wahalarwa kwarai da gaske dan in dai abu ba sunnar manzon Allah bane ba Qur'ani bane to wannan abu akwai wahala wajen gane gaskiyarsa وملت والهادي يروم سيادتي فذاك المعنى وأشبه faman ya kuma ya ruwa kiyarati wai wanne ne za a yi shi a duniya wanda wai zai gane jisiwa hadi idan ba annabi Muhammadu ba wane ne shi a duniya ba a yi shi ba ba za ka mu'anna wannan kuma wahala ne ya dora wa kansa wahala wai ce zai gane ya kai wata hanya ba hanya annabi Muhammadu ba wa huwa ashka wannan abu wannan mutumin ko wannan wanda ya haka ashka shi ne mafi iyakar lahira wa a kiyar shi ne ya fi kowa daɗewa
ألف تغييرا ولن مبدلا فماذا غير الحاكم لست أعلم kamar aras kalam arba kabila ni ba na gaira abin da manzo Allah ya zo da shi ba ko sunnar manzon Allah ta zo da shi ba walastu mubaddilan ni wallahi ba nan canza abin da shari'a ta zo da shi ba ko abin da manzo Allah ya zo da shi ba fa mazhabu ghayr al-hashimi wa mazhabu da ba ta manzon Allah ba lastu azhabu wa zan yi da ba أنا في سبيلي وأدعو لمن اهتدى وقد غاب من يبكي وجادي ويدعو wala ni dalili kowa ya ganni نجيب جماعة شنو على بصيرة أنا ومن اتبعني منا كبصيرة أكن أكون لكي نجعل طريقة نجعل سلطاننا قومي يلا كان شريعة يلا كان القرآن يقول من الله واجب أدرية لمن اهتدى فهو بيد شريعة وقد قال من من يبدئ ودادي والذي يتنبه يكركت دنيتي ككتتني نيبا تنسلنا بني وتويا تابي ونسلنا فأحق يا تابي ويبلغ ذلك من يمحك يا تابي فنزل بالأعلام رضوان ربهم وقال رسولنا جل أمين وأكبر akan abin da mazaje suke kansa na salafu salih ni ma akai akan haka nake yace sala'a yace ridwan rabbihim yarda ubangiji ke da fada ala salafin a'lani abu tawa annan shugabanni wadanda suka suka wuce kula babu rashiduna da ta- da tabi'ai da kuma ainihin wato mazhabobin nan yardattu wanda aka yarda da su fakad darrasu hadal alini sun koyar da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa azzabuhu sun tsarkake shi an bi shi domin ma a kan tafarkin su nake ni ma irin yadda suka yi nake yi وليس لهم شيء سوى قول أحمد وليس لنا بل هبت يا أيها wani sana'un shekun su wannan mazaje masu mazhabobi da suka tsada sunna ba su da wani abu siwa kaburi a hannun sai biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ce mun biyo bayan su da wani abu na na na bid'a mun yi shi a bayan waɗannan mazaje mu ba za a ga mu mun yi haka ba لا ندرنا لما لم قولنا عليه اختيار كيف هو yake alaka da ranna mu ni da jama'a ta da dukkan sufaye da shehi na shehu Ahmadu Tijani mun tafi ne akan wannan akan bin manzon Allah da kan ahlus sunna mun bi salafus salih mun bi su akan akan wannan muke lama lama to dukkan mu ba zargi akan mu kuma da ya zarge mu ba akan abin da muke yi shine ya bace mu ba mu bata ba wa kulluna alayhi ikhtiyarun kowa ya zaɓi abin da ya zaɓa kai ba na kowa ya kama hanyar da ya kama wa ya zaɓi kowa ya tafi yadda zai tafi ألا بيهد أني أحب محمدا وأبغض قبرانا فلا رد له ana na wani dai abin da nake zo duniya da yi shaida fasharu kowa ya shaida anni uhibbu muhammadan sallallahu alaihi wa soyayya cikakkiya ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa abubuwa kufrana duk abin da yake kafirci ne ina kinsa kanarin talaharu kamar mutawa da suke balbal haka nake cin kafirci أحب إلي من وليدي ووالدي ولودي وأهلي فالهم لي سيوسف aku ilayya annabi muhammad shine mafi soyuwa ya zuwa gare ni min wali daga dukkan ƴaƴan da na haifa na san annabi muhammad da su wa walidi na fi san annabi muhammad da iyaye na ma gaba ɗaya da suka haife ni wa nafsi na fi san annabi muhammad ma da kaina wa ali na fi san annabi muhammad da iyalina bar amali wai wa yake ga dukiya dama da yi wata saboda na su jawo mai sani ranar kiyama na fi san mazan allah da ita
لا تدرى يا أكرم وإنني على لي إيماني وناجي وأنه uhibbu li zati llahi wallahi ina san ubangiji ina san Allah so na gaskiya ina san Allah hakan da gaskiya wa innani halaliya imani imani na wallahi na halal ne yayi min dadi gare ni wa na haji tafarki na mu'azzabu sakakake ne babu da babu kiru da kwari cikin sa ثم قرأ محقا وإنني أباهر بالعدل الأمين وأترك bayan bakar al'akuwa mu hakan idan mutanen duniya kowa ya yi alfahari da wani abu da yake ganin ya mallake shi da gaskiyarsa wa inna ne ni cewa ni ubahiru ina alfahari da hali da hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har amini manzo ya amsa Allah wa annahu kuma ina jin dadin ambatansa وربي ورب الله وحقا فلم أكن لتعديل جبار أجا يتألف wa rabbi na rantsa da ubangiji na wa rabbi Allah ubangiji shi kire shi kare shi ne ma mahalicci na shi kuma na bai tsoro hakan da gaskiya falam a ke bi da alili da farin ba na tsoron wani kuri na wani abu da jabbar ba na tsoron kurin sa ko hada wanda yake yi a wani da ta yana kai kawo wanda shi ce ne wallahi ta na ya tarbar da shi ya wulakanta shi
مخلوقا ولست كامل بشمس مهجبة لربي يغلب
wannan arzikin mafarauta ni ba na tsoron wani abin ki ko wani wanda kana wani abu da ba ba san shi ba ma ban san ma a ina aka yi shi ba nasu da dani ba na tsoron komai a wurin kowa kowane ne shi shi ba ta hajji sai wani mutum ɗaya da Allah aka yi- da aka yi shi lirabbi na ubangiji na yuqarribu ina kusantar da mutane zuwa ga Allah wane ne shi shine Muhammadu Rasulullah shi kadai nake kauna a duniya وقومي لنبال المهيمن دائما وبغي إليه لا لمرئ معجب gobe tsara wata ka gane da ka gane nan na tsaya ne da na ba da muhaddini na tsaya kofar Allah ba na tsoron kowa ba na neman komai a gurin kowa da'ima har abada goma ka yi bukatuwa ta ilayhi zuwa ga Allah ne lali malaki ba wai wani ba sara ke bai yau addabu wanda ake tsare shi shi kansa sai an tattare shi sannan a cikin gurinsa ba na tsoron komai ba na neman komai a gurin wani ba sara ke a gurin Allah nake neman komai يدني لبغري وبقتي يدين القواسي ومغنى يكسب gani gibi ni na wadatu da Allah ya tafi ya ishe ni da kokari ga dukkan bukatuna alhamdulillah wa ba ka dukkan bukatuna abin da nake bukata duk Allah ai ne zai yi mu yalinu yalinu qawati dukkan wato qawati dukkan zuciyoyi bukatu Allah yana mai da su masu laushi zubi Allah wani su kuma gadaya Allah shi ne yake ni'imtar da gidan da jina mu samu ni'ima
ويدني بعيدا والمنال ينيبه فآمن من يهدي وأمن يرتب wani Allah ta baraka wa ta'ala shi ne yake kusantar da bakirin wanda yake zai zai ya kawo shi kusa da abin da yake nema wal manana yudilu ya ba shi duk abin neman sa ka wala da man yuri kaga ainihin mafi bijin wanda yake dauka dauka mutane wa man kan yura tibu da wani wanda yake kai mutane martabobi da Allah tabaraka wa ta'ala shi ne Allah صلاة وتسليم على خير حاجب مع الأهل درا ثم من كان يرغب salatin salati wata da jimin da gaskiya ta tabbata ala khairi hasimin abu tabiyayya ma al-sunni ma al-ali tare da ala da durran gabaɗayansu sun man kana ya sabu sannan sahabban sa kuma gabaki ɗaya
اللهم صل على